نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha bakwai ga watan jumada al'ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha tara ga watan sha ɗaya shekara 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasan mana littafin sifatu salah na sheik muhammad sali al-uthaimin alaihi rahmatullah a yan uwa kafin mu shiga cikin karatu akwai abinda nake so ɗan ja hankalinmu a mataki na unguwa gaba ɗaya yanzu fitowa ta daga gida kafin na ƙarasu masallaci abinda ya ɗan tsere ni kenan kaɗan na samu wasu matasa nan kusa da mu wasu yara wanda suka ce sun shigo unguwar da daddare wai sun rufe fuskokin saka da sauransu da makamai suna bi irin shaguna haka suna fasawa suna kwace da sauransu haka ɗaya daga cikin yaran na same shi an sare shi aka ɗayan kuma asu soke shi a hannu yanzu fitowa ta ɗinnan to abubuwa ne da gaskiya suna ta faruwa suna ta maimaituwa ina gani bai kamata a ce a yi tabarin abubuwa suna tafiya haka ba abin da ke faruwa shine cikin unguwar loko idan kuka duba za ku ga yanzu abin ya yi sauki duk wanda ke loko ya san abin da yake faruwa a loko yanzu da ya yi sauki saboda gaskiya loko sun ɗauki gagarin mataki duk wani wanda yake da faɗa a ji a loko ya shiga cikin kwamitin da suka haɗa kuma suna yin aikin gaba ɗaya sau da duk wani yaro da yake ji za a gaya masa magana ya ƙi ji a yi masa nasiya ya ƙi ɗauka to za su bi masa ta bayan gida duk abin da yake ji da shi za su bi masa ta irin yaren da yake ganewa su yi masa hukunci ta bangaren saboda haka sun samu sauki to abin da yake faruwa su kuma waɗanda suke abubuwan a can sai suke gangaro mana nan bangaren ko kuma nan da yake zaman kara zuba muke bamu da komai sai abin da yake faruwa yake faru yanzu kun ga can kwanakin baya na san akwai lokacin da su su balarabi suka fara wani yunkuri na zagaya unguwan nan haka da sauransu da duk matasa su malam usaini gashi na haka za su fito lokacin da kowa yake bacci su fito irin karfe ɗaya karfe biyu su ta zagayawa kuma a lokacin alhamdulillah an samu sauki sosai da sosai to amma rashin support akwai manyan da ya kamata kawai magana za su yi su ba sai sun fito ba su yi magana su nuna suna tare da su shikenan kawai amma su kowa sai kowa ya shiru an basu yan tocila din da za a dan siya musu da yan gororon da za a siya masa dan abin da babu kowa kowa ya zara kowa ya zara hannunsa to idan abin ya to ya to wallahi kowa sai ya shafe shi yanzu shaguna shagunan yara irin wanda suke waje haka suke suke bi sun shiga shagon wasu yara sun kwashe mushi wayoyi akwai babar ɗuma da aka ce sun ɗau makullin irin jakunan ne da ake sa kwaɗo allah ya ce miki yaron ya sa kwaɗinsu shi ne ba su ba su zama damar suke masa ba irin waɗannan abubuwan gaskiya abubuwa ne da suke da ban takaici ko shakka babu a ce kullum mu kawai sai dai mu zo mu zauna mai hira mu tashi mai labari mu tashi ba wani abin da za mu yi don amfanin kanmu yaran da suke waɗannan abubuwa dududu su su nawa ne yara nawa ne za su fito waɗanda suke waɗannan abubuwan idan makamai ne annan su ba ku ɗauka makaman ba ba mu da hannu da za mu ɗau makamai mu amma kana cikin ɗakinka a kwance kawai ka ga yaro ya daren maka saboda Allah da wuka ya ce kawo abinka saboda Allah ina gani ya kamata a ce mun fita daga irin wannan tsoron da da ragawancin da muke ciki gaskiya Allah kalla ya kamata mu samar da wani kwamiti mai ƙarfi mu ma a nan ɓangaren tun da lokacin yi nasu mu ma mi namu ta yadda idan sun fito daga can ɗin mu ma mana da abin da za mu yi abin nan ɗinsu da sauransu wannan gaskiya abu ne da yake ya kamata mutanen unguwar hausa musamman na bangaren duba mu game ya kamata a yi saboda abu ne da yake tahowa a hankali idan ya tashi cinyewa kowa sai ya cinye har kai da kake gani kana da babban gida da gida da sauransu wallahi sai sun fasa sun shiga ina gaya muku tabbas saboda haka kowa sai ya tashi ya sa hannu an yi aikin da shi Allah maɗaukakin sarki kiyaye mu wannan na faɗa ne ba labari nake ba mu ba an karar da mu nake yi idan mun tashi mun gyara to idan kuma kowa ya ci gaba da zama aka shike ne sai aji eh wanda ya ga zai iya kara kansa sai ya tanadi abin da zai iya kara kansa da shi shine kawai Allah kiyaye idan ba a manta ba yan uwa jiya muna karatu ne a cikin fasali na shida fasalin da ke bayani game da hukuncin tarikus salati wanda yake barin sallah domin sai a daidai gabar da malam yake mana bayani game da maganganun malamai guda biyu akan mai barin sallah wasu daga cikin malamai suka ce duk wanda ya bar sallah haka kawai ta zo ta wuce shi to wannan ya zama kafiri ba musulmi ba ne wasu kuma suka ce a'a sai idan ya batta ne saboda suka ce idan ya batta haka kawai idan ya batta ne tare da inkari afwan idan ya batta da inkari shi ne ya kafirta amma idan saboda wulakanci ne suka wulakantawa ne suka ce bai kafarta ba to malai yana kokarin kawo mana dalilan da ke nuna cewa Allah subhanahu wataala ya mana hujja da cewa idan aka kama mushrikai a karkashe su a ko'ina to amma sai Allah madaukakin sarki ce idan sun tuba sun tsaye da sallah sun bada zakka sun zamto yan uwan a cikin addini to su malai ke sun nuna maka cewa idan mutum musulmi ne duk saban da ya tuyo nan a matsayin ka dan uwanka mumini ya kawo mana hujja guda ɗaya a cikin alkur'ani mai girma faɗin Allah madaukakin sarki ayyul ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl yanzu zai kawo mana misali na biye ce misalun akhar wani misali na daban qitalul mu'mini li akhihi ma'siyatun wa fisqun wa kufrun malai ce mutum ya yaƙi ɗan uwansa musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi wannan a shari'ance fasikanci ne kuma saban Allah ne sannan kafirci ne lakinnahu mala yace sai dai la yukhruju min millati kafirci ne da bai fitar da mutum daga musulunci ba ma'ana duk girman laifin kisan kai da yadda Allah madaukakin sarki ya kambama laifin kisan kai laifi ne da ma'abocinsa bai kai ga fita ga musulunci ba me yasa لقول الله تعالى سبوت فدن الله مدوكين سركي وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الله مدوكين سركي وإن طائفتان إذا جمعوا ko tawaga guda biyu minal mu'minina daga cikin muminai iqtatalu suka yi fada dukkaninsu musulmai ne dukkaninsu muminai ne to sai wani abu na rashin jituwa ya shiga tsakaninsu suka yi fada da makamai suka kashe junansu to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa aslihu bainahuma sai a samu wata jama'ar ta uku kenan wacce ba ta farko ba ta biyu ba ba wanda suke fada da juna ba su daban suke ba sa cikin wannan ba sa cikin wannan sai su yi sulhu tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan aka so ai sulhu sai ɗaya daga cikin jama'ar ta ƙetar iyaka ta yi zalunci a kan ɗayar ta ƙiyarda a yi sulhu ta ce ita lallai sai ta kashe waccan ko kuma sai ta yi wani abar kyau a kanta Allah subhanahu wata'ala ce faqatilul lati tabghi to ku yaƙi wacce ta yi zalunci ku yaƙi wacce ta ƙi yadda da sulhu hatta tafi a ila amrillah har sai ta dawo ta bi umarnin Allah maɗaukakin sarki na karɓar sulhu fa in fa'at Allah subhanahu wata'ala ce idan ta yadda ta dawo ta yadda za a yi sulhu ta umarnin Allah subhanahu wata'ala to fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakanin su da adalci wa aqsitu ku yi adalci dai inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah subhanahu wata'ala yana son masu adalci sai Allah madaukakin sarki ce innamal mu'minuna ikhwatun lalle mu'minai yan uwan juna ne duk inda suke fa'aslihu bai na akwaikum ku yi sulhu ku yi gyara tsakanin ‘yan uwanku. To wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da jama'a ta musulmi guda biyu da suka haɗu suka kashe juna suka yaƙin juna dukkaninsu Allah maɗaukai sarki kira su da mai muminai wa in ta'ifata ne minal mu'minina can ƙarshe kuma ya ce innamal mu'minuna ikhwa sai nuna maka ashe faɗan da za a yi tsakanin mumini da mumini za a iya samun kisan kai tare da cewa kisan kai babban abu ne eh babban abu ne har Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana gani cewa duk wanda ya kashe musulmi to babu tuba a kansa Jamal Abdullahi dan Abbas yace taya ma za a yi a karɓi tubansa bayan Allah madaukakin sarki ya kawo irin wannan narkon azabar a kansa wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu yace taya za Allah ya masa irin wannan narkon azabar kuma ya karɓi tubansa Jamal Abdullahi dan Abbas to amma dai tare tare da haka ya uwa bai fita daga addinin musulunci ba tun daga shi da nassin alkur'ani Allah ya kira shi da mai mumini saboda haka tun da ya zama to mumini ba kafiri bane mala yace almu'minuna ma'a annahum iqtatalu ikhwatun mu'mine duk da cewa sun yaƙi junansu har yanzu dai yan uwan juna ne wa ta'ifatu thalithatu allati aslahat bainal muqtatilaini ikhwatun lahum suma tawaga ta uku mutane na uku da suka tsaya wajen yin sulhu tsakaninsu su ma waɗannan tawagar 'yan uwansu ne duk su su biyun 'yan uwan na farkon ne 'yan uwan na biyun ne dukkaninsu wali haga kala saboda wannan ne allah maɗaukakin sarki ce innamal mu'minuna ikhwatu lallai muminai fa 'yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhwaykum ku yi sulhu tsakanin 'yan uwanku ma'ana da su na farkon da su na biyun da suke yakin juna da su na ukun da suka shigo don su yi sulhu dukkaninsu sai Allah ya tattara su haɗa su a cikin kalmar mai ukuwa ‘yan uwantaka dukkaninsu ‘yan uwan juna ne malai ce idan to tunda abin ya zama haka na ƙolu sai mu ce al'ukuwatul imaniya latan tafi bil ma'asi ‘yan uwantaka ta musulunci ba ta koruwa ba ta daina amfani bil ma'asi saboda mutum yayi saban Allah madaukakin sarki wa in azmat ko da laifin ku ya girmama ya zama babban laifi ne la tantafi abadan illa bil kufri abin da yake kore yan uwantaka tsakaninka da dan uwanka musulmi abu ɗaya ne shine kafirci kawai daga lokacin da mutum ya tsallaka layi ya zama kafiri shikenan wannan babu kai babu shi aqida babu kai babu shi addini ya zama kafiri kai kuma musulmi amma mina sunnati malai ce amma dalili a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take nuni akan cewa dukkanin wanda ya bar sallah haka kawai da wulakantarwa ya kafirta yanzu malai ya dawo ci gaba da ba mu hujja ne yace fa hadithu jabir bin radiyallahu anhu to zamu kawo hadisin jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna bainar rajul wa bainar shirki wal kufri tarka salati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika tsakanin mutum wa bainar shirki wal kufri da shirka da kafirci tarka salati shine barin sallah ma'ana abinda katangar da ta shiga tsakaninka da kafirci da shirka ita ce sallah idan da za a ɗauke wannan katangar shikenan da kai da mutum da kafir da kafir da kafirai duk sun hada waje guda ke me ya shiga tsakanin mutum shine sallah kenan sallah ce ta raba saboda haka da mutum ya bar sallah ya zamto mai kenan ya shiga cikin can sai malai ce wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu bayani itlaq ismil kufri yace faja'ala faja'ala an-nabiy sallallahu faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ash-shirka munfasilan ba'inan alil islam malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya sanya shirka munfasilan ta kasance a rabe ba'inan nesa alil islami game da addinin musulunci waje alil fasila kuma ya sanya abin da ya raba su tsakanin shirka da musulunci tarkus sala shine barin sallah idan tarkus salati kufur malai ce to in ko haka ne karkashin wannan hadisi za mu fahimci ƙararra cewa barin sallah menene kafirci ne Allah kiyaye wa fi hadithu buraida ibn al-husayb radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin buraida dan husayb Allah ƙara masa yarda allazi akhrajahu ahlus sunan wanda malaman sunan sun fitar da shi gaba daya imamu abu dauda imamu tirmizi imamu nasa'i ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace al'ahdu labi bainana wa bainahum as-salatu alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah faman tarakaha wanda duk ya bar ita sallar faqad kafartu ya kuma cikin su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya raba mu da mu da mushrikai shine yin sallah mu muna sallah su ba sa yi to daga lokacin da mutum ya daina sallah shi ma ya zamto me kenan ya zamto shi idan kuka kalli wannan hadisan da kyau in za ku ga duk cikin su babu wanda annabi yake bayani game da cewa sai mutum yayi inkarin ta ko sai mutum yayi ya nuna cewa bai yadda da wajibcin ta ba babu kawai abinda annabi yake kawa shine barinta daina yin ta mutum ya daina yin ta gaba daya to wannan babu wanda yake daina yin sallah duka haka kawai daina yin sallah idan ba kafiri ba wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ra'asul amri al'islamu wa amuduhu as-salatu annabi ce kan al'amari gaba ɗaya shi ne al'islam musulunci ma'ana duk addinin gaba ɗaya mai kansa shi ne musulunci amuduhu kuma ginshikinsa shi ne as-salatu ita ce sallah sai ma ce wal amudu idza zala saqata al-bina shi ginshiki duk lokacin da aka gusar da shi ginin me yake yi rabtawa yake yi to kaga idan ka gusar da sallah kayi me shi kansa addinin musuluncin kayi me kenan ka zubar da shi ina fata abin ya fito fili ko idan mutum ya zubar da wannan filolin da suka rike masallaci idan mutum zai zo diyar rushe su to me yake so yi kenan saman nan da saman nan da wannan ginshikan suke rike ta tayi me kenan ta faɗo to sallah ita take rike da addinin musulunci ita ce ginshikin addinin musulunci da zarar ka zamar da ita ka gutar da ita to musuluncin naka yayi mai kenan ya zube babu shi wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda yace la hadda fil islam liman taraka as-salah sayyidina umar dan khattabi wannan magana ya faɗa ya faɗe ta lokacin da zai bar duniya lokacin da aka soke shi yana sallah da ya tashi da ya farfado an ɗauke shi daga inda aka sauke shi an kai shi gida bai san inda kansa yake ba ya su ba saboda an masa suka guda uku kuma kowanne sukan ya shiga jikinsa sosai to da aka kai shi gida bayan ya farko tambayar da ya fara shi ne mutane sun ƙarasa sallah dan kada kuma ta sallah yake aka zo aka sauke shi to da ya farko abin da ya fara tambaya shine an ƙarasa sallah sai aka ce masa an ƙarasa sallah sai ce to alhamdulillah la hazza fil islam liman taraka salah babu rabo ko kaɗan a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah ba shi da rabo in ji sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wa qala Abdullah bin Shaqiq rahimahullah ta'ala Abdullah dan Shaqiq Allah ya kara masa yarda Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wa huwa min khiyar at-tabi'ina malai ce yana ɗaya daga cikin zababbu daga cikin malaman tabi'ai yake cewa كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة yace sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun kasance babu wani abu da suke kallon sabarinsa kafirci ne a cikin ibada banda sallah duk sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce babu abin da suke kallo mutum ya bashi ya zama kafiri a cikin ibada in banda sallah wannan kusan ittifaki ne na sabon manzan Allah kamar yadda zamu zo mu ji tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa qala wa hadha yakunu kal ijma'i min as-sahaba mala yace to wannan kaga zai kasance kamar ijma'i ne a wajen sahabbai ala anna tarika salati akan dukkanin mai barin sallah da ganganci haka kawai yakfuru yana yana kafirta wa qad haka al-ijma'a ala anna tarika anna tarika salati yakfuru غير واحد من من العلماء ومنهم إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى ما ليتي كما an yi kaito ijma'i akan dukkanin wanda ya bar sallah gaba ɗaya ya kafirta an yi kaito ijma'i daga da yawa daga cikin malamai fiye da malami ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce daga cikinsu akwai ishaq ibn rahuwiya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai kenan الإمام المشهور ɗaya daga cikin jagora shahararri ƙala abdullahi bin nasirin ɗaya daga cikin malami abdullahi ɗan nasiru yake faɗa game da shi malam ishaq ya ce samitu ishaq bin rahu ya ƙulu na ji malam ishaq ɗan rahu yana cewa sah anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi anna tarikar salati haƙiƙa mai barin sallah kafirun ya kafirta wakazalika kana ra'ayu ahli al-ilm min ladun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada malam uthami yace kuma kaga wannan maganar ita ce ra'ayin malamai ko ma'abota ilimi tun daga kan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ila yaumina hada zuwa yau da shi malam yake magana kenan kuma zuwa yau din nan wannan magana ita ce ta karfi daga cikin maganganun malamai gaba daya anna tarika salati amdan cewa duk wanda ya bar sallah da ganganci haka kawai min ghairi udhrin ba tare da wani uzuri da shari'a za ta karba ba hatta ya zahaba waqtuha har lokacin ta ya fita ya tafi kafirun kafir kafiri ne Allah ya kiyaye mu da kafirci eh wannan kalmar da ake ta maimaita ta kafirun ba ta da dadi kwata kwata ba ta da dadi to amma dole sai an faɗa saboda wanda yake yi da ya gane eh shine sunansa bashi da wani suna kawai sai wannan Allah ya kiyaye amin قال ابن حزم رحمه الله مالك ابن حزم الله يمسى رحمه الزاهري كنا يتي وقد جاء عن عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف ومعاذ ابن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتي يازو دق سيدنا عمر دان خطابي الله قارم سيدنا دق عبد الرحمن دان عوف da mu'adhu dan jabal da malam abu huraira duk Allah ya kara musu yarda gaba daya da wasu su daga cikin malaman sahabbai anna man taraka salata fardin wahidatin wanda duk ya bar sallar farilla guda daya muta'ammidan da ganganci hatta ya khuruja waqtuha har lokacin ta ya fita fa huwa kafirun murtaddun to ya zama kafiri mai ridda wanda ya ridda wala na'lamu li ha'ula'i min as-sahabati mukhalifan malai ce bamu san wanda ya saba waɗannan sahabbai ba waɗannan sahabbai malam abdullahi dan malam umar dan khattabi da abdurrahman ibn auf da malam abu huraira da sauransu dukkanin su sun hada akan dukkanin wanda ya ba sallah kafiri to sai malam yake cewa inji malam ibn hazm yace ban san wani a cikin sahabi ba da ya saba musu ina fata an fahimta kun san kuma ijma'in sahaba ijma'u sahaba menene ya addini ne daga cikin masadur shari'a ma guda hudu in ka ce alqur'ani hadisi sai ijma'i ba haka bane alqur'ani gurin masdar na at-talaqqi na shari'a na karbar shari'a haka nan sunnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen mu musulmi kenan banda banda qur'ani ne ko yan kalaka to banda su su ba sai da hadisi sannan kuma sai me sai ijma'i sai kiyasi shine na hudu to waɗannan su ne masadirun shari'a wanda aka ittifaki a kansu duk sauran za ku ga akwai saɓani wasu sun yadda da wannan wasu ba su yadda da wannan ba to idan ya ce kamar ban samu sahabin da ya saba ba to sai kasance kamar ijma'in sahabai ne gaba ɗaya dukkanin wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin ta ya wuce ko yana itikadin farilla ce amma ya daina yin ta wannan ya zama kafiri Allah ubangiji kiyaye wa zakarahu al-munziri rahimahullahu ta'ala an ibn mas'ud hakanan imam al-munziri shi ma ya ambata daga mal abdullahi dan mas'ud daga wasu karin sahaban sahaban da malam zai kawo daga mal abdullahi dan mas'ud wa ibn abbas da mal abdullahi dan abbas wa jabir ibn abdullah da jabir dan abdullahi al-ansari wa abi darda da abi darda radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda kun an samu wasu ƙarin sabon su ma duk sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah ya daina yin ta wannan ba musulmi bane kala ya ce wa min ghairi sahabati daga cikin malaman kuma da ba sahabbai ba Ahmad ibn Hanbal akwai ma Ahmad dan Hanbal wa Ishaq ibn Rahuya akwai malik Ishaq dan Rahuya wa Abdullah ibn al-Mubarak da malik Abdullah dan Mubarak wa Nakhai da malik Ibrahim an-Nakhai wa zakara akharina ya ambaci ma wasu daban ba waɗannan ba yan uwa haka ake kafa hujja a cikin addinin musulunci eh idan ka kawo magana to lalle sai ka kawo mata hujja an ka kawo alqur'ani ka kawo hadisi sai ka kawo malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da suka tafi akan wannan ra'ayi haka ake hujja a cikin addinin musulunci malai cewa qala ibn qayyim babban malami muhammad ibn abubakar ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah yake cewa fi siyaqi adillati al-qa'ilina bi kufri tariki sala da yake koro dalilai game da wanda suke cewa barin sallah kafirci ne sai ya ce innahu ai yadda al'amarin yake yastahilu fil adati wat tabi'a abu ne da yake ba zai yiwu ba a al'ada da ɗabi'a gaba ɗaya ay yakuna ar-rajulu musaddiqan tasdiqan jaziman a ce mutum ya gaskata Allah gasgatawa yankakkiya wanda babu shakka a cikinta an Allah farada alaihi kulla yawmin wa lailatin khamsa salawatin cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta masa kowanne kowanne dare da yini salloli guda biyar wa annahu yu'aqibuhu ala tarkiha kuma ya san cewa idan ya bar sallan nan Allah madaukakin sarki zai masa uquba ashadda al-iqab mafi munin uquba wa huwa ma zalika amma kuma tare da haka musirrun ala tarkiha ya ci gaba ya doge akan ba zai sallama mala ya ce shi bai yadda wannan mumini ba ne an fahimci abin da mala yake nufi a ce mumini da yake da imani na yaƙini ya tabbatar Allah maɗaukakin sarki farlanta sallah ya ce a yi ta kuma ya ce wanda bai maga irin hukubar da ya masa kuma ya ƙi haka kawai ya ce anya wannan bai da imani ba to a shi ma me yake so ya ce kenan bai yadda musulmi ba ne abin da yake so ya ce kenan ya ce haza min al-mustahili qat'an ya ce wannan na daga cikin abin da ba zai yiwu ba ƙata'an a yanki Allah maɗauki sarki samu dace sai mu dakata an insha Allah ta'ala sati biyu sai mu tashi wa zahaba ba'dul ulama ila anna tarika sala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullahi babu kiran sallah na'am akwai wani masallaci da ke ɗauke wani masallaci kiran sallah misali kamar wannan masallacin eh masallacin da na san idan na sai kira wa sallah sai ya ba su kira sallah ba kawai wani ya ɗauke musu sannan abu na biyu na'am da hankalin gisa da kuma misali game da an tara tsaya limami ya tafi ruku na'am ba sa gabatar da kabar harama sai mutum ya fito da gudu ga wanda ta wayar wayar wayar eh ba limamin da zai wuce kenan eh aka ce wani abu
Allah ya kyauta yace game da kiran sallah idan wani masallaci yayi kiran sallah ma ya dauke wani masallaci a kowanne masallaci zai kiran sallan sa ne kowanne masallaci zai kiran sallan sa ne amma idan da zamu kaddara yanzu lokacin sallah yayi wannan masallacin namu mu zo kai mu ta da ikama mi sallah babu komai an fahimta abin da yake ba daidai ba shine a ce garin Kano gaba ɗaya ko ina ba a kiran sallah amma abin da ya fi shine idan za ku yi sallah sai ku kira sallah dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wani sahabi cewa na ga kai mutum ne mai son kiyo shi ba shi bawon Allah ne da yake da dabbobi kuma yana fita bayan gari sai annabi ya ce idan ka kasance a cikin dabbobinka za ka yi sallah lokacin sallah ya ce kai kiran sallah kaga ko da shi kadai ne annabi ya ce ya masa yayi mai ya kiran sallah yace saboda idan kai kiran sallah babu abin da zai saurari kiran sallan nan naka sai ya ba da shaida a gaban Allah ranar tashin kiyama akan kiran sallanka duk abin da zai ji da wannan fila din da kafet din masallaci duk wani abu ba sai mai rai ba hatta jama'a za su ba da shaida akan kiran sallan da kake yi to kaga abu ne mai kyau da bai kamata a ce an bashi ba amma da za da za a ce wani masallaci yayi wani bai ba babu komai ba komai insha Allah ta'ala ina fata an fahimci wannan da ke ko yawa abu na biye ce akwai waɗanda idan sun shigo masallaci limami yayi ruku ko ruku'un ba sa yi kawai sai su tafi suna wani limami ya tsaya sai ya tsaya su to wannan kuskure ne abu na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan zaka zo sallah ka zo mata kana nutsuwa yawwa ka to a hankali abinda ka samu kai me ka sallata abinda kuma ya wuce ka sai kai me sai ka ciko shi yawwa to an abin da ya kamata mu kalla shine annabi ya ce mu to a cikin nutsuwa lokacin da ka to kana wait wait babu nutsuwa tattare da kai sannan ma abu mafi hadari da kai shine rashin kabbarar harama wannan sallar taka da ita da babu ɗaya ce ba ba a cewa ko da nauyin sallah kaga akwai wanda za a ce ai yayi sallah ya sauke nauyi amma ba shi da lada ko to banda wanda bai kabar harama ba saboda wanda bai kabar harama ma asali sallah ma bata kullu ba an gane bai ma shiga cikin sallah ba ballata na ya fara ta duk abin da yake kawai dungura ya tashi wasa kawai yake ba sallah yi ba saboda kabbar harama ita ce ita ce mabudin sallah idan babu ita babu sallah gaba ɗaya to gwanda ka tsaya na sha mai ta mana wannan ka tsaya dole ne sai ka tsaya ba ba tsuguna ake kabar harama ba tsayuwa don kabar harama shi ma rukuni ne daga cikin rukunin sallah saboda ka sai ka tsaya sai ka ce Allahu akbar sannan sai ka tafi wannan kabbar ita ce kabar harama harama kuma ba daga hannun ba kawai sai ka faɗa Allahu akbar sannan sai ka tafi idan ka ci sa'a ka samu limami shikenan idan kuma ya dago shikenan babu komai babu komai gwanda sallaka ta kullu a ce baka samu raka'a ko ɗaya ba ko ɗaya baka samu raka'a ba da a ce sallarka ba te ba kwata-kwata ka samu raka'a hudu me amfaninta tana ɗaya daga cikin sallar da Allah yake bin ka bashi baka yi ta ba za a rubuta kamar baka yi ta ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa sai mu gyara na'am abu game da sallar jana'iza na'am ake so tsarin bayani to an ce idan a cikin kafofi guda shida sai ka rasa biyu guda hudu ko ana alwala ana sallah Eh.
an tada sallah baka samu a farko ba na'am an ce za ka rama ta ko akan gawar ko kuma akan kabarin Eh.
an ji makabarta eh kai da ke da hakku akan shi mamaci ko kuma kai imamu haka wanda mm, mamu da ka zo daga baya na fahimta to ba game da mutumin da ya zo ya riski ana sallar gawa maybe an yar- eh, an yi kaboriri guda biyu a cikin hudu kaga bi sun wuce shi ko to idan aka gama sallah zai sa- idan aka yi sallame zai sallame zai sallame ne shi ma kawai ya tafi sa eh wasu malaman su- wasu malaman suna ganin cewa zai yi rama wannan kabarbar wasu kuma suna ganin cewa babu komai ake sallama zai sallama kawai shine ya tafi sa tunda ita dama sallar gawa kamar yadda muka shafi mai ta addu'a ce dama sallar gawa addu'a ce shi sa za ku ga a cikinta babu ruku'u babu sujjada babban abin da yake mafi mahimmanci a cikinta nacewa da dagewa wajen wadiwa wannan mamacin addu'a shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sallah ta akan mamata haske ce a gare su ma'ana addu'ar da zai musu haske ne a gare su lokacin da waccan mata ta mutu bai share masallaci ba a gaya masa ya ce don me ba a gaya masa ba sallar da zai musu haske ce a gare su ya ce kabari a cike yake da duhu baƙin ƙirin ya ce amma Allah yana haskaka shi da addu'a da zai- shi zai musu sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka samu kabbarori guda hudu ka yi su alhamdulillah idan bi ka samu shi kenan alhamdulillah babban da abin da ake so shine ka nace wajen mai yi masa addu'a ko bi ka samu kai kai aka sallama kai sallama shi kenan sai ka tafi ka wannan shine abin da yake na daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am
misali a mutumin da ya mutu yana shirka ƙarara an san cewa mushiriki ne na'am
to akwai gado tsakanin shi da hannu ba gado ai wannan kwantar da hankalin kamar amina akwai abubuwa akwai hukunce hukunci da malam zai kawo mana da yawa suna gaba kaɗan mai bi sati mai zuwa za mu karanta su wanda idan mutum aka tabbatar baya sallah ya mutu to akwai hukunce hukuncin da ya kamata a lura da shi in ka duba littafin za ka ga wasu ɗan lambobi ina ji ga sanan za ku gansu ya yi jera dan nan bayani ne akan wanda wanda ya mutu a matsayin mushriki duk zai bayani ba ba za a masa kaza ba dukkan shi nan aurensa ya lalace kai tsaye aurensa ya lalace a lokacin idan aka ce aka je ka dauko aka daga gidansa saboda ya zama arni kaga babu aure tsakanin arni saboda akwai bambanci tsakanin ahlul kitabi da arni ba haka ne akwai bambanci akwai bambanci kuma bambanci shine bambanci shine shi ahlul kitabi yana bin wani littafi daga sama shi kuma arne mushriki ne gunki yake bautawa ahlul kitabi shi ba gunki yake bautatawa ba an fahimta yana bin addini daga sama ne ko addinin annabi Musa a taura idan ba Yahude ne ko addinin annabi Isa injila idan menene idan idan Kirista ne sai dai kuma an juya addinin ko an shigo da abubuwan da ba sa cikin su an ce Allah ɗayan uku ne Allah uku ne da sauransu duk kaga wannan duk sun lalata addini shi yasa sun fita daga da'ira ta addinin musulunci amma shi mushriki ba ruwansa da wancan ko gunki yake bautawa ko rana ko wani abu ko abin da ya kama da haka ko duk waɗannan su ne mushrikai ko ba ko ba majusi to shi alal kitabi kaga an ce kai musulmi namiji zaka iya auren matarsa haka ne amma shi wanda yake mushriki kai musulmi zaka je ka aure shi take mushrika ba yanzu idan akwai wata ba magujiya ba magujiya ce ita to ba za ka iya zuwa ka je ka aure ta ba ka ce alal kitabi ce a ba alal kitabi ba ce ba za ka aure ta ba wanda yake bin wani addini shi aka yi ka aura amma waɗancan Allah maɗaukin sarki ce lahunna hillun lahum wa lahum ya hilluna lahun haka Allah maɗaukin sarki ya faɗa game da matan musulmi su ba su halatta ga musulmi ba kuma kuma ba ku halatta a kansu wani baya halatta a kanmu Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am Ma- matsayin zakara da muke kira da hausa ba ladan ba da zai da zai kira da zakara wanda Ba- ke yin liman ya ce ba ba wani abu wannan wai eh, me me alada ne a ce masa zakara abinda ake nufi saboda ka san zakara a ƙasa wasu yana ɗaya daga cikin mai tashin mutane daga daga bacci ko su yi sallah da asuba wannan carar da yake to na ita aka ɗauka aka ce aka ce mai kiran sallah zakara ba wai wannan ba wani ba wani abu ne na aibi da ake aibata mai eh, wanda ke kiran sallah ba aibi bane in ka duba kamar yabo ne ake masa tunda zakara shi yake cara a tashi da asuba mai kiran sallah shi yake zuwa ya kiran sallah kowa ya tashi daga bacci ya zo ya sallah shine wannan babu wani abu insha Allah abin da ta'ala muke nufi a nan shi eh da liman ya ce Allahu akbar shi zai daga sauti ya ce Allahu Okay, na akbar fahimce ka.
sannan kuma wasu su koyi da shi.
tas- tasmi'i kake nufi kai jiyarwa J- eh, jiyarwa wannan ba eh, ba daidai bane ma'ana idan limami yana sallah in yace Allahu akbar wani ya daga murya ya faɗa a madadin limami wannan ba bukata eh ba bukata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi ba saban sa ma ba su yi ba eh abin da yake daidai limami yayi idan babu sautin da zai kai ne sai a samu ne rinka jiyarwa in babu sautin da zai kai kamar lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da lafiya ya fito yi sallah a zaune sai dan abubakar siddiq yana tsaye a kusa da shi idan annabi ya ce allahu akbar da yake marisa ta yi ƙasa murya ce ta mara lafiya sai sai dan abubakar ya daga marisa sai ya je da sauran mutane shine kawai inda aka samu kuma sakamakon rashin lafiya ne amma kamar lokacin baka taba ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce allahu akbar bilal ya daga murya ya ce allahu akbar babu wannan babu wannan insha Allah ta'ala daga baya dai abin yazo wani zai ce ana yi a harami ko inda ake yi ba daidai bane idan ana abu harami kuma ba nuna cewa addinin musulunci ne ko ba haka bane addini a cikin littafi yake ba haka bane a cikin alqur'ani yake da hadisi ba a harami ake gano addini ba Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa mu dakata haka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika